الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا yammacin ranar juma'a sha biyu ga watan zulƙada hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1444 wanda ya dace da biyu ga watan shida shekara ta 2023 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu na luga da adab daga littafin attahani wanda aka fi sani da daliya da wannan darasi shine darasi na tara mun kwana a shafi na na tara a tawa nuska ɗin wa yi haɓɓa an hu'ib'uhu wa yi fakka an hukuyuduhu fa bashar rasi fa muƙayyadi sai za mu tashi a shafi na goma alhassan yusi yake cewa wayu maɓa'anhu bi taubatin adiranuhu hatta ya'uda ila safa'i kama budi ويشال من وهد الحظوظ إلى العلا ويشال من وهد الحظوظ إلى العلا بتعلق وتخلق وتجرد ويفصم الحمأ الذي قد شابه بتأنس وتوحش وتفرد ويمد ضبعاه ويكحل جفنه بتذكر وتفكر وتفقد والمرء مشغوف بإتراف الذي من ذاته هو عن قريب مرتدي ومضيع ما ليس يبرح دائما معه على مر الوجود السرمدي كالعير ليس له بشيء همة إلا اقتضام القضب حول المذود إلا اقتضام القصب حول المذود ويح المشرف للخسيس مجله ومذل ذي الشرف الأثيل الأقعد وحفيظ من هو للصداقة خائن وخؤون ذي الود الصفي الأتلد ولبايع حورا هسانا خردا عربا بعظم في التراب مدود alhassan al-yusi rahimahullahu ta'ala kamar yadda muka faɗa a satin da ya gabata cewa ya shiga cikin wani nau'i na na hudu na adabi da ake kira da sharhul mamlakatul insaniya wato ana bayani akan masarauta ta ɗan adam a yayin da yake bayani akan abin da ya shafi asalin ɗan adam cewa ɗan adam ya samu asali ne daga abubuwa guda biyu su suka haɗu suka samar da ɗan adam abu na farko aljisim gangar jiki mun jiya aka yi aka samar da shi na biyu shine arruhu rai wanda aljisim sanadarinsa daga ƙasa ne arruhu shi kuma sanadarinsa da asalinsa daga sama ne kuma mala'iku suke kula da shi suke renonsa to kuma sai ya zan ita shari'a ta ba ruhi mahimmanci da kulawa sama ga ganga jiki amma shi ɗan adam ya fi damuwa ya yi himmantuwa da zahirin gangar jikinsa sama ga ruhinsa shi yasa za ka ga hidimar da yake wa jikinsa to ta ninka wadda yake wa ruhinsa ta ninka amma shi Allah subhanahu wa ta'ala to ya nuna cewa ruhi ya yi muhimmanci a bashi kulawa da makamantansu dama mafi yawan mutane sun saba za ka ga sun fi watsi da al'amarin rai sai kaga sun ba ganga jiki kulawa to wannan kuma duk sanda ɗan adam ya zama wato kulawarsa ga gangar jikinsa ga mazahir ɗinsa ta fi ƙarfi sama kulawarsa ga ruhinsa to an samu matsala to ƙarshe zai yi rayuwa rayuwa ta ƙasƙanci in an je lahira zai haɗu da matsaloli to shi yasa da ya faɗa a baya cewa an kallafa ma rai cewa shi ɗan adam ya tanadan masa guzuri ya tanadan masa guzuri saboda mi a haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala wannan guzurin ta hanyar ayyukan alkhairi da'a ga Allah. To da ya tanadi wannan guzurin sai ya gaya mana sakamakon da zai samu shi ne za a sariyar masa da dukkanin wasu abubuwa da suka yi masa nauyi sannan za a kwance shi daga dabaibayu abubuwan da suka dabaibaice shi suka hana shi kuzari da zabura wajen ayyukan alkhairi. To daga cikin abin da da ya yi guzuri ga ransa abinda zai samu shine ya ce wayo maƙwa haka za a gusar anhu daga shi ɗan adam ɗin a daranuhu wato dauɗarsa ta zunubai bi taubatin ta hanyar tuba don duk mutumin da ya kula da ruhi to za ka ga tuba za ta yi masa sauƙi amma idan mutum ya kula da yi wa gangar jikinsa hidima to sai ka baya sai ya manta da wani abu ma na ainihin wato tuba ko istighfari da sauransu to sai a yi masa muwafaka da tuba sai ya tuba sai a shafe masa duk wani datti na zunubi hatta ya uda har shi ɗan adam ya dawo ila safa'i zuwa ga tsalkaka ko faranta kama budi kamar yadda aka fari halittarsa asali kowa ya zo duniya kaga ba wani datti ko ba wani zunubi to in dai har dan adam zai tanadi guzurin tuba to zai waye gari mai tsalki babu wani datti na zunubi tare da shi wayu shala haka kuma za a ɗaga shi shine ma'anar shala wayu shala za a ɗaga shi min wahadi a wata nuskan daga ramin alhuzuzi sha'awar rayuwa ilal ula a kai shi zuwa ga darajoji mafiya ɗaukaka wata nuskan kuma min wahadi daga ramin mukan sai zamo jam'u wahadin kenan in kawawa wandon ya koma jam'i wahadi rami ramummuka to wai shala sai a ɗaga shi min wahadi daga ramummuka ko kwazazzabu na alhuzuzi jam'u haf abubuwan da rayuwa take sha'awa ilal ula a ɗora shi zuwa ga matakai mafiya ɗaukaka darajoji mafiya ƙoli nan duniya ma da lahira shine bi ta'alluƙin shine za a yi mai muwafaƙa da ratayuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Duk sanda mutum ya zama koyaushe zuciyarsa tana rataye ga Allah, to wannan bawa zai yi wahala kaga ya kaskanta. Wata khalluƙin da kuma ɗabi'antuwa da ɗabi'u masu kyau, wata jarrode da kuma tsiraituwa, mana tsiraitar da zuciyarsa daga barin duk wani tunani in ba na Allah ba, shine tajarrudi. ya tuɓe zuciyarsa daga tunanin duniya ko tunanin wani abu daga cikin halittu ya mayar da zuciyarsa mujarrada tuɓaɓɓa zararra to waɗanga abubuwa guda uku suke kawo ɗaukaka in gara son ɗaukaka daga Allah to riƙe ratayuwa ga Allah siffantuwa da ɗabi'u na ƙwarai sannan ka swance ka cire ka tuɓe zuciyarka daga duk wani abu wanda ba Allah bai sai shi Allah to shine in har ya tanadi guzuri garan nan nasa to wannan ya daga cikin abin da zai samu shi ne za a daga darajojinsa a tallabo shi daga ramin muka na sha'awoyi a kai shi zuwa ga darajoji mafiya ɗaukaka ta hanyar ya zamo yana ratayuwa ga Allah yana siffantuwa da ɗabi'u na gari kuma yana tuɓe zuciyarsa ga abin da ba Allah ba sannan wayu fassa kuma a tsalkake shi ko a rabe shi milhama'i daga laka min alhama'i ne dama ya halatta a shafe nunun a kawo memun daga min ne min alhama'i to saboda rura ta waƙe sai aka shafe nunun wannan ya halatta milhama'i a rabe shi daga laka mai wari allazi wannan da ƙarisha bahu ya garwaye da shi bi ta'annusin ta hanyar ya zamo mai ɗebe kewa da Ubangijinsa, wata wahushi, sannan ya zamo mai wato kewa, a ta'annus shi ne ɗebe kewa samun nutsuwa da rashin tsoro, a tawahush shi ne kewa tsoro, saboda haka kishiyoyin juna ne. To zai zamo yana da ta'annusi da Allah, amma kuma yana tawahush da wani Allah. to dama haka ake so yawwa idan bawa ya zamo yana jin karsashi da nutsuwa da ubangijinsa to alhamdulillah sai ya zamo ta ɓangaren mutane su kuma yana jin ɗarɗar a kansu baya samun nutsuwa a tattare da su to bawa ya samu nasara amma in ya zama tsakaninka da Allah alaƙa kada Allah alaƙa ce ta tsoro, ta kewa, amma alaƙa kada mutane kuma alaƙa ce ta nutsuwa, to bawa ya halaka. Akwai ire su da dama, sai kaga in yana sallah a takure yake, in yana wurin karatu a takure yake, in yana wani wuri na hidima wa addini a takure yake baya samun nutsuwa. amma da ya shiga cikin harkokin duniya da shi da abokansa sai ka gami to kaga an zama matsala kenan to kai ka zamo akasin haka in ka haɗu da Allah a ganka ka nutsu hankalinka ya kwanta zuciyarka ta samu nutsuwa in ka haɗu da mutane sai a ganka ma kana samun takura cikin bayan Allah akwai su sai haga in yana cikin jama'a ma baya da nutsuwa amma da ya koma gefe ya riƙe wata ibada kuma sai ka ga ya samu ne yaɗi shi ne lafiya lau wata farro da kuma kaɗaituwa rashin shiga jama'a e cikin abubuwan da ke karkare datti kuma su kawo nutsuwa da ubangiji shine sai ka rage hulɗa da mutane ko shiga jama'a in ba abin da labudda minhu ba yawwa saboda yawan cakuduwa da mutane to yana haifan maka da samun sukuni zuwa ga mutane sai ya haifan maka da tsoron ubangijinka rashin nutsuwa sai zan duk sanda aka kawo wani abu na addini ba ka jin daɗi wayu madda kuma a ƙarfafi dabi'ahu da mutsansa guda biyu tasniya ne na adudu wato za a ƙarfafi damtsansa guda biyu wa yi kuhala jafinuhu kuma a sa ma idanunsa kwalli bi tazakkurin ta hanyar tuna alkawalin da ya yi da Allah na alastu bi rabbikum din nan wa tafakkurin da kuma tunanin halittu na Allah subhanahu wa ta'ala da ayatuhu, wata faƙudi da kuma bibiyar halinsa ina ya samu kuskure ya gyara, ina ya ba daidai ba, ya tuba. To, wannan shi kuma abubuwa ne guda biyu, cikin abin da ke ƙarfafa jiki na ɗan adam ya zama ƙarfa, bai ma cika rashin lafiya ba, shi ne tunawa da alƙawalin da Allah ya ɗauka da shi. da kuma tunanin ayatullah malakutullahi subhanahu wa ta'ala da kuma bibiyar halinsa shi bawa jiya na yi kaza ya hukuncin abin kaza da kaza da kaza yana bibiya saboda amfanin wannan ya tuna inda ya ba daidai ba sai ya gyara to kula da waɗannan abubuwa guda uku shi ke haifar da a ƙarfafi jikinsa da lafiya sannan a faranta idanunsa baya ganin abin da zai bakanta masa rai shine wayi ku hala jafanuhu kinaya ce kan cewa za a dinga nuna masa abin da idonsa yake so to wal mar'u shi mutum mashgufun an lullube zuciyarsa da kwaɗayin bi itirafi da ni'imta allazi wannan da min zatihi daga zatin wannan abin murtadi mai halaka ne huwa shi an ƙaribin nan kusa mana asali ɗan adam to an lullube zuciyarsa da sha'awa da so da kwaɗayi na ya ni'imta ya ƙawata abin da nan take zai halaka shi ne gangar jiki sai ka ga ya yi ado ya sa kaya mai kyau ko irin dai bai da ya so a ce dai yawwa jikin shi ba abin nan ba ne ko ya shigo cikin jama'a a ce kai wannan kaza kaza je suturar da yasa wannan ya baya wanka za ga dan adam an jarabci zuciya ce da son ya ni'inta jikinsa sai ka ga yawa gangar jikinsa kwalle yadda bai wa ruhinsa ba ko ba ga bane ya kashe ma gangar jikinsa kuɗin da ba zai iya kashe ma ruhinsa ba in ka ga ya kashe ma ruhinsa wani abu to kila ya ga mutuwa mala'ikan mutuwa yana butun zare ruhin ko ba haka bane to wanda za ka ga ya dan ɗibi kuɗi don a samu lafiya amma in yana jin jikinsa garau to abin da yake wa hidima me jikinsa in ka ga ya sai mota saboda jikinsa ne in ka ga ya gina gida saboda jikinsa ne in ma aure ya saboda jikinsa ne shi gaba ɗaya da adam rayuwa jiki ne yake wa hidima to wannan ɗan adam babin nan mashigufin ne akan haka ma'ana an cika zuciyarsa da son haka to shi ne ya ce kuma min zatihi daga zatinsa huwa an ƙaribin murtadi shi fa jikin nan take mai halaka ne duk wanga abin da yake cikin shekaru yan kalilan sai ka ji an ce ai ya mutu to duk ina waccan hidimar duk ina suturar da ya tanada ina motocin ina gidajen ina amarin to da da hidimar da muke wa gangar jiki muna wa ruhi ita da ba haka ba da ba haka ba sai ce wa mudayyi'un dan adam kuma mai wulaƙanta ma laysa yabrahu abin da baya gushewa da'iman kore yaushe yana nan ga wai wani abu shi ba zai taɓa gushewa ba bai ƙarewa amma kuma ɗan adam bai bashi muhimmanci ba amma ga wani abu shi kuma nan take yana halaka amma ya bashi mi kulawa ma'ahu kuma wannan abin yana nan tare da shi shine ruhi shi ruhi bai ƙarewa ko mutuwa ka ga mutum ya yi to ruhi yana nan kawai dai an cire ruhin ne daga jikin shi ne sai a ce mutum ya mutu amma shi wannan ruhi yana nan lokacin da za a tashi alkiyama za a maida maka abinka za a maida maka abinka shi kuma jiki da zarar ya shiga cikin ƙasa sai kaga ƙasa ta ne to amma ruhi babu abin da ka canye shi babu sai ce alamar alwujudi akan gittawar alwujudi samuwa ma'ana duk yadda dare da yini suke juyawa ruhi baya rabuwa da ɗan adam baya ƙarewa assarmadi wanda yake dawwamamme ko yaushe ruhi na nan in ma ka mutu to an ɗauke shi ne an kai shi ma'aza an aji to ka gani ga abin da ke dawama ba mu ba shi muhimmanci ba ga abin da ke karewa an ba shi muhimmanci duk abin da ga ɗan adam na yi na ƙyalƙyalin duniya to za ka ga saboda gangar jiki ne kawai dai don dai jiki ya ji daɗi don dai jiki ya ji daɗi kuma sai an kashe kuɗi amma shi ruhi ba sai ka kashe kuɗi ba to waɗancan abubuwa da ya lissafa ratayuwa da ubangiji siffantuwa da ɗabi'u masu kyau sai ka biya kuɗi to sutura ba sai ka saya gida sai ka saya abinci sai ka saya abin hawa aure sai ka kashe kuɗi abubuwa ga sunan to sai ce misalin wannan mutum wanda ya zamo haka kenan kal'airi ya zamo kamar jaki shine al'airu bi fathil ain in ka ce al'airi ya zamo fataki matafiya to kal'airi bi fathil aini ya zamo kamar jaki wanda laisa lahu himmatun shi jaki bai da wata himma bai da wata damuwa bishai'in ga komai in ka tsaya kai nazari akan al'amarin jaki shi fa bai da damuwa damuwar jaki guda ce shi ne ce illaqti damal qasbi a wata nushan qadbi damuwar jaki shi ne kawai ya tauna kara eh alƙadbi ciyawa alƙasbi kara to ko ce nuskan dai ba matsala wajen yana da wata damu eh to haka faɗa adam shi an misalin da adam ba wanda ya ba jiki himma ya wulaƙanta bi ruhinsa misalin suka ba misalin jaki ne kenan kai yanzu kawaye gari kawai damuwarka ka ci ka sha ka sa ka hawa abin hawa ka gina gida shi ke to me bambancin ka da jaki da kai da fa jaki duk ɗai in dai baka himmantu da ruhi ba to baka da bambanci da jaki baka da in dai zan kai kawai damuwa ka kawai wannan kyalkyalin na duniya to shine duk damuwar jaki shi dai in ya samu kara ko ciyawa shi da zo damuwa to bai damuwa da a yi masa wanka ko ko a kai shi wuri mai inuwa shi dai ya dai samu abinci kawai da zaran jaki ya cika ciki ne to shi ke komi za a yi in hawa ne za a yi a hau in duka ne za a yi a yi komi to shi ne in damal kasbi face ya tauna kara ko ya tauna ciyawa haulal mizwadi a gefen turkinsa shi ne ya ga kawai an kawo an kara kusa ga turkinsa a aji ko ciyawa ya ci shi kenan shi da damuwa ce shi jaki kullum in kana bashi wannan to kayi mai eh ko cizo yake ba zai cije ka ba to shi ne misalin da adam da ya damu da kyalkyalin duniya ya zama tun gyaran zuciyarsa to almizwadu shine turki sai mala ya ce wai hal musharrifi kai can mai kimanta lil khasisi abin da kaskantacce wannan abin tausayi ne wai abu kaskantacce amma wai mutum ya koma yana girmama shi ai ana girmama abu mai girma kaskantacce shi kuma hukunci ne a kaskanta shi wai gangar jiki shine khasis wai kai can wanda ko kuma abin tausayi ga mai girmama lilkhasisi kaskantacce mujillihi sai ka ga wai yana girmama shi ya ɗauke shi da muhimmanci sai ce wa muzilli kuma yana kaskanta zai sharafi ma'abuci daraja al'afili mai tushe al'aƙa'adi kuma dawwamamme amma bai ɗaukai komai ba saboda tsabagen wauta shi ne ruhi ko waje yanayin yadda an ka ba mu labari yadda an ka samar da su ai kaga ba guda bane ruhi wa daga sama yake ko mala'iku suka rene shi jiki kuma daga min hama'in masnun daga yumbu mai wari eh to malam kenan to shine ya ce wa muzilli kai can mai kaskanta zai sharafi ma'abuci daraja shine rai al'asil mai tushe al'asil da fa'ul da al'asil bisa da don ba su ɗaya al'aƙa'adi wanda yake tabbatacce ko dawwamamme wanda baya gushewa baya ƙarewa wa hafizi kai can mai kiyayewa ga manhuwa ka'inun ga can mai kiyaye wanda yake mayaudari ne lissadakati ga abuta wato in kai abuta da shi sai ya ci amanaka to kai can wanda zai kiyaye zai bashi kulawa to ana ce ma wani mayaudari ne kuma ka ce kai kaga abokin zama eh ai sai dai ba ka da hankali ko ba haka bane to gangan jiki mayaudari ne bai da amana to kai can mai kiya mai bashi kulawa ya tsabtace shi ya yi masa ado ya kashe mai dukiya amma kuma ga shi ha'inu wa ha'uni ko kuma ya zamo mai jingina yaudara ga zilwuddi ma'abuci ƙauna da soyayya wai ga wani can shi cikakken masoyi ne gare shi amma kuma ya ɗauke mayaudari assafi wanda yake farantacce mai tsalki al'ataladi wanda yake mai dawwaman masoyayya wanda soyayya ta ba ta wucin gadi ba ce shi in ya soka ya soka ne har abada shi ne ruhi to wai wanga da adda sifofin gawai wai sai ɗauke shi mayaudari wancan kuma da an mayaudari wai sai ɗauke shi mai amana to ai wannan mutum abin tausayi ne a ce ma ga abokai guda biyu wannan azalumi ne in ka ba shi amana canyewa yake yi wannan kuma cikakken mai amana na sai ka ce a kai dai a baka azalumi shi ka zaɓa akwai hankali wali bayi'in ko wali bayi'in duk yana ɗauka wali bayi'in haka kai can wanda ya sayar da huran 'yan matan aljanna hisanan kyakkyawa kharradan masu tsananin kunya dukkaninsu jam'i ne hur jam'i ne na haura'u hisanan jam'i ne na hassana harrada shi kuma jam'i ne na kharida shi ne mace mai kunya ita ake kira kharida to shi ne ce wali bayi'in kai can wanda ya sayar da huran ‘yan matan aljanna hisanan kyawawa’ kharradan masu tsananin kunya uruban waɗanda suke tsare kun juna wata ba tafi wata shekaru ba wata ba tafi wata tsayi ba duk tsare ku ne daidai wa daida suke normal an gane? to me ya karɓo da ya bada waɗanga bi azumin ya karɓo ƙashi mu dawwade mai zama watsu tsafi turabi cikin ƙasa wai duk ya ba da wa'yancan kwalilin 'yan mata na aljanna wai sai ya ce a bashi ƙashi wanda ya ansa ya cikin ƙasa sai ya koma tsutsa shi ne macen duniya ya bayar da 'yan mata aljanna sai ya zaɓi 'yan matan duniya to wai wagga budurwar da kan mutu kana so ka kashe mata kuɗi ka kashe mata dukiya to ita ce malam fai sifanta bi azumin mudawwadi misalin ta misalin ƙashi ne wanda zai zama tsutsa fitura bai cikin ƙasa mana kakka yadda kakka yadda wadda za ta zama tsutsa ta sa ka yi hasara wadda wadda eh gani da 'yan mata alijan da kaga kuskura wannan wauta ne Mm, to akwai masu yin haka Mm, don duk wanda matarsa ta raba shi da Allah to yana shi idan ba aljanna ballanta na ga hurul idi Mm? wanda matar shi ta hana masa karatun addini to yana shi ina magana aljanna ballantana Mm, to sai ai hatara da mata su galiban shaidan ke rinjaye a kan sannan sun fi maili zuwa ga al'amarin duniya to in ka bi ta tasu ita dama karkatatta ce to kai in ka karkace to an samu matsala kuma dama kai ne jagora kaga da ufa talibu wal matsalub ko ba haka ba to saboda haka in ta zo da abu auna ake yi duk abin da za a yi to kadai ka bari ta sa kai hasara wa'yancan yawwa ita zamanta da kai na wucin gadi ne ko ka mutu ko ita ta mutu ko ku mutu tare ko a rabu ko ba haka ba ne to su waɗancan ba saki yawwa kuma ba mutuwa ba rashin lafiya da Allah ya samu dace to nan za mu kwana insha Allah wani sati sai mu tashi wali rabi'in binda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh